والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره وامتدانه العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المختوم الحتم والختم أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن وكيل السر السر سايب الفيلة سايب الشريعة والحقيقة أبو إسحاق باي برهمانيان ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي واجيبي ومسري وتاج الشيخ العازم الذي بارك الله فيه صاحب وصل سلم في الظاهر والباطن وبالخصوص ام الخير لكن فإلى الشيخ محمد الحارث الجسمي القائل انما الاعمال الدنيا وانما لكل امرئ ما نوى القائل اذر رسول الله ان كسرت في وسعي فان جمالكم لن ينسف القائل تولى رسول الله امري فلم يزل يساعدني داري فصلته مجدا القائل وقل رب زدني علما القائل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلى وعلى العقدة من لساني يفقه قولي ما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah alhamdulillah muna mika godiya wa halalan Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da kadarsawansa ya kaddare mu muna raye a wannan lokaci mai tarin albarka a cikin yan uwa masu daraja masu albarkoka a wannan masallaci ne albarka yau sha ɗaya ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 yayi daidai da a biyu ko biyu ga watan April 2022 miladiya haka ne Eh, biyu yau Lahadi biyu ga watan April 2023 miladiya a jiya mun tattauna akan ma'anan tafsiri menene tafsiri a mun yi magana a kansa mun shiga wasu ayoyin ƙur'ani an ka kawo reference da afdaliyatul aya da kuma abubuwa ne da muka yi nau'ikan da muka yi magana a kansu wanda kafin mu shiga karatunmu na faɗa za mu wasa shi ne yiwuwa wani ya ji ya amfana ya kiyaye kansa ya kiyaye addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya abin da ya sani akai ya tafi a kansa abin da bai sani ba mutum sai ya kiyaye shi saboda a samu gamsasshen shaida a gaban Allah ta baraka wa ta'ala ta shi alkiyama a lallai muna da bukata muna da bukatan al'umma manzala sallallahu alaihi wasallama su tsaya su fahimci addinin annabi shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine annabin da ya kasance ne biyun bigairil wahayi la yatasarraf shi annabi kansa sallallahu alaihi wasallama in ba masa wahayi ba baya cewa komai ba abin da yake cewa sallallahu alaihi wasallama to lalle ya kamata mu ma mu dauru akan wannan turba din saboda mu amfana ko mu amfana da waɗanda muke karatu da zo bayan mu Allah ya amfanar da mu a alwa'u min tafsir nau'o'i na tafsiri shi zamu gara kansa mina daga ciki ma yarju ila nuzul abinda ya raji'i ya gangaro ta bangaren nuzulin qur'ani to ba qur'ani wannan sura a ce makiya ce wannan a ce madaniya ce ko wannan a ce wannan aya ta sauka a guri kaza dare ga dalilin saukanta ga dalilin saukanta za ka samu aya ta sauka a madina amma kuma tana cikin surar makka aya za ta sauka a makka ko sura ɗin gurgun za ta sauka sauka a makka a ce maka a wannan sura ɗin madaniya ce ba makiya ba ce duk da ta sauka a madina ne ba za a ce mata madaniya ba makiya ce tana saboda ne ta sauka a makka ne a mai yiwuwa ana magana ne da mutanen makka za ka samu kuma aya ta sauka a madina tana magana akan mutanen madini makka ne amma kuma ayan madaniya ce to duka za mu ji dalili saboda in ka bambance wa'annan za ka bambance nasikh wal mansukh na qur'ani wannan aya ta sauka a makka ce hukuncin ta iya makka ne yanzu kuma wanta ta sauka a madina ta shata hukuncin wancan hukuncin wannan ake tafiya da shi a'a wannan aya ta sauka a makka ne amma tana magana da mutanen madina ne a'a wannan aya ta sauka a madina ne amma ga hukuncin da take bayarwa a yanzu karanta ta yana nan amma aikinta baya an gane ko sa'annan sai mu bazama abinda Allah tabaraka ya rubuta zai fito daga bakin mu a in muna raye sai ya fito abinda kuma Allah da ya rubuta zai zo daga bakin mu ba na baya za su faɗa Allah ya taimake mu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an faɗa ya wuce amma ana karatu ba a yi ba a yi wannan shine gaskiya in ka auna masu karatu a cikin masu neman kuɗi to masu karatu sun dominate ɗinsu sau ashirin ko wannan shine gaskiya turalai wajibinmu ne wanda ya ɗan ɗauki hanyar karatun to ya tashi ya gaya wa al'umman annabi sallama irin yadda ya kamata a yi hukunci da aya ka ji an ce aya an karanta maka aya mai yiwa ba aya ma kila an shafe hukuncin ta sai wani ɗauko ya buga ma kawai ya yi kaza yi kaza hukuncin kaza ne to saboda haka Allah ta ba su amfani da mu min hallati tarji'u lin nuzuli makiyya wal madaniya su'ali tambaya ne min al masail al muta'allaqa bi tafsir al qur'an mas'alola da suke rataye da tafsirin qur'ani ma'rifatu ma nazalahu sanin me ya sauka bi makka abin da ya sauka a makka wa ma nazala bil madina da kuma wanne ne ya sauka a madina wa min al masail al muta'allaqa bi hadha al bab daga cikin masail da suke rataye suke cikin wannan babi ma yaktaru su'al anu abin da aka fi yawan tambaya akan ka huwa hal nassun nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallama ala ala bayan al makki wal madina al qur'an shin abin da yawancin mutane suke tambaya shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da nassi sarihi akan cewa wannan sura sura nan suratul makkiya ne ko madaniya ne ko ce suratul fatiha kan madaniya tu wahaya ko wace a suratul fatiha makkiya tu wahaya ko suratul kaza suratul kaza kaza kaza makkiya ne madaniya ne duka ka karanta za ka ji shi ko to wai tin ya zo daga annabi muhammadu shi ya tambayar annabi sallama ya sa ma sura a ce sura bakara suratul bakara madaniyatun ko makiyatun suratul nisa'i suratul ma'ida suratul ali imrana suratul hujurat suratul anfal duka dai surarin qur'ani gaba daya shin ya zo daga annabi muhammad sallama wannan sura makiya ce ko madaniya ana tambaya wannan وأجاب العلماء ما لم يذكر بعد بأنه لا سبيل إلى معرفة المكي والمدني من القرآن ce babu hanya na sanin wannan makiya ce wannan madaniya ce da ta Qur'ani a wa ajaba al ulama bi annahu la sabil ala ma'rifati al makki wal madani illa bima warada an as sahabati wa tabi'in fi zalik li'annahu lam yarid an nabi sallallahu alaihi wasallam ba a rawaita daga annabi Muhammadu ba a ce wannan aya makiya ce wannan aya wannan sura kai makiya ce wannan aya madaniya ce babu shi malamai suka ce babu wannan illa ma wara da an sahaba sai dai abin da ya zo daga gurin sahabban manzon Allah sai daga sahabbai wa tabi'in da tabi'in shi zalika akan wannan saboda ba li'annahu lam yurid lam yurad an nabi sallallahu ba a rawaita daga annabi Muhammadu ba bayanu zalika bayani akan wannan وذلك أن المسلمين في زمانه لم يكونوا بحاجة إلى هذا البيان saboda mutane a lokacin musulmai ba a da bukatar bayani wannan aya wannan sura makiya ce wannan sura madaniya ce ba a da bukatar wannan saboda su suna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi kaga ashe ashe wannan sura makiya ce wannan sura madaniya ne ma babu shi a zamanin manzo Allah biya ne kenan ko ba ka bane kun shiru ba ai daga manzo sallama bai rawaita haka ba amma an rawaita daga sahabban manzon Allah amma kuma da mu da ƴan kungiya da suke cewa kaza bid'a ne su wani ƴan bid'a su wani bid'a suna faɗa ko ƙarya ne kowa ya rai da yana faɗa ko ba haka bane a shere ne wayo ne skanci ne kawai Allah ya kawai a amma ya zo daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi to abin da ya zo daga sabon annabi sallallahu alaihi sunna ne eh sunna ne sunna ne amma annabi bai yi ba zan ce kullu bid'atin dalala ba a yi ta'arifin sa ba kaga har sai sabon sai ba sa uku mun faɗa baya ba sai ba mu da bukatuwan wannan ayoyi a lianna mukanu yashahiduna makana nuzulihi wa zamanihi wa ashabihi saboda su sahabbai a zamanin manzo sallama a gaban su aya zai sauka sura zai sauka da gurin da ya sauka da lokacin da ya sauka da dalilin saukan aya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya kamata mutum ya san wannan duk ayan da zaka karanta me asbabun nuzul din ayan me yasa ta sauka a ina ta sauka da wani lokaci ayan ta sauka su suna haddacewa in da rana ne sai ai da rana ne misalin karfe kaza inda misali da agogo ko lokacin hantsi ne ko a tsakiyar rana ne a'a da maraice ne a'a da da yamma ne list a'a da daddare ne sulusin daren farko ne ko na biyu ko na uku duka wannan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hada wannan karantar sa sun san wannan gaba da sabai sun san wannan duka gaba da sabon masu salama suna da wannan sun san shi a da zamanin da ya sauka lokacin kenan wa asbabi da dalilin saukan aya me yasa ayan nan ta sauka me yasa wannan suran kungurungun din ta sauka me dalili ala abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu abdullahi bin mas'ud wannan makarantar qur'ani din babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tsayi sosai dan gajere barance nace guntu a zazzaganci zagi ne ko a zazzaganci zagi ne ala abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da da mas'ud Allah ya kara masa da cewa wallahi allazi la ilaha ghairuhu ma nazala suratun min alqur'ani illa wa ana a'lamu ayna nazalat wala nazalat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fima nazalat ولو أعلم أن ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرقدت إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله mu muna kwance duba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da kwadaituwan Qur'ani da soyayyar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdul Abbas ce na rantse da wanda raina babu Allah da babu wani Allah in ba shi ba babu wata sura na ƙur'ani na littafin Allah ta sauka face ni dan Abbas ni dan Mas'udu na san a ina ya sauka yace illa wa ana a'lamu aina nazala sai na san a ina ne wannan ayan ta sauka la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi sura kai afwan sura yace wala nazalat aya min kitabillahi illa wa ana ala wasu ma nazalat yace ko babu wata aya a cikin littafin Allah mai girma na Qur'ani da ya sauko face ni Abdullahi dan Mas'ud na san a kan me ayar ta sauka illa wa ana alamu fi ma nazalat akan me aka saukar da aya me yasa ayar ta sauka yace wallahi na sani ce wala alam da na sani an na ahadin alamu minni kitab Allah inda na san akwai wanda ya fi ni sanin Qur'ani inda ni Abdullah bin Mas'ud na san waye ya fi ni sanin Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tablughu al-ibla la rakibtu ilayhi wanda doki zai iya kaiwa gurin doki na zai iya zuwa gurin doki yana iya zuwa gurin to da na rakittu ilayhi wallahi da na hau dokin na je gurin sa na nemo ilimi kai ga kada mai karatu ila ma abokin ka ne ko ila ma angon ku ne ila ma baban ka ne malamin amma baka nemi karatu damuwa da addini ne ya za ko ashe ba damuwa da addinin manzon Allah bane sai magana ai mu ne masu zafi a addini mu ne masoya annabi sallallahu mu ne ahlus sunna a sun suna ne Allah ya kiyaye saboda ka lalle ka je da sabai suke to wayannan sabai irin gogormayin da suka sha da wannan suka sha sai wani ya zage su sai ka ce ba da babu yana dadi kai ya maka sa'adanci ka duba Abdullahi Masu da yake abin da ke faɗa ba saboda ka lallai ina kira zuwa gare mu mu dawo kan sunan manzo Allah sallallahu alaihi kuma mu bi abin da annabi yake an ji Abdullahi bin Abbas wa min fawaid ma rafatul makki min al madani daga fa'ida amfanin sanin wannan aya makiya ce ko wannan sura makiya ce ayat ma za mu ce wannan madaniya ce fa'idarsa tamizun nasikh min al-mansukh shine abin da na faɗa farko bambanta tsakanin ayan da aka shafe da ayan da ya shafe shi wannan aya an goge hukuncinsa ko kaga giya lokacin da aka zo a hana giya farko mai aka ce ولا تكتبوا الصلاة سكارى ko hatta ta'lamuna ma taqulun ko kar ku zo sallah kuna masu mai farko abin da su fara yi amma da ƙarshe aka ce wala taqrabu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amri shar ko zaka zo ka ce kawai gaba ɗaya haramun ne amma irin wa'annan akwai ayoyi na qur'ani wanda zamu zo kansu wanda hukuncinsu baya aiki amma karanta su yana nan qur'ani bambancin qur'ani da wani littafi ce saboda littafin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba a goge maganar manzon Allah littafin qur'ani a baya goguwa to jama'a annabi muhammad kuke nan sallallahu alaihi wasallam ka bambanci ayan da aka shafe da ayan da ta goge ta an ce wannan ayan an goge ta an shafe ta to wacce ce ta goge ta wacce ne replacement ɗinta ko za a ce wannan ya expire aikinsa ya expire to na replacement ɗinsa ko ya yi ritaya to waye ya koma kujerar nasa da ke dawo an gane ko? a wannan gurin da abin ya zauna ne biyu yana gocewa ne na'am saboda haka ya kamata mu san wa'in nan mu san wa'in nan saboda mai yiwuwa za mu amfana ko mu amfanar da wasu lallai ya kamata mu san wannan yayi amma dai adam a ma'rifatu tarikh da sanin tarihin at-tashri' wa tadrijihi qala abu al-qasim al-hasan bin muhammad al-laysaburi man ashrafa yace min ashrafi ulum al-qur'an ilmu nuzulihi wa jihatihi wa tartibi ma nazala bi makka wal madina ya daga cikin daraja da daukakan ilimin qur'ani mutum ya san aya ta sauka a guri kaza ne a ina ta sauka da me take karantarwa da jeranta bambancin wanda ya sauka ayoyin suka sauka a makka ko surar suka sauka a makka da wanda suka sauka a madina wa ma nazala bi makka hukumuhu madani akwai wanda ya ayar da gani an saukar da ayar a makka amma hukuncin madina ne wa ma nazala bil madina wa hukumuhu makki akwai abu da ya sauka a madina amma hukuncin sa hukuncin makka ne ba na madina bane an gane ko ila qaulihi har inda al-Hasan bin Muhammad ne saburi Allah ƙara masa Abul Qasim Allah ƙara masa lafiya ya kai ga cewa ya cire hukunce-hukunce guda ashirin da biyar. Fuskoka daban-daban daban-daban. A duba raza'i. Littafin. Za ka ji da bambanci abubuwa da sauransu. A mallam ya arif ha, duk mutumin da bai san wa'in nan ba, wa mayyiz bainaha lai mahir lawa ne ta kallon fi kitabin Allah ta'ala to bai halatta ba kwata kwata yayi magana akan littafin Allah yanzu a tattaro masu tafsirin nan kaka a zo a zuba su a ce to a yi interview kafin a fara Allah da yawa za a zuba da wasu a cikin kashi ɗari ina ganin sittin sai an watsar da su 60 saboda shi Qur'ani yana da ka'idoji da yawa saboda lokacin da ka zo kana magana fa maganan Allah take yi kana kujeran Annabi Muhammadu kai wakilin Allah ne a bayan ƙasa saboda haka kowa ya shiga tafe Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya tabbatar da mu akan daidai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam آه. سيكتوا أول ما قبل الهجرة نزل والثاني بعد في بعد في الأصح حيث حل والمدني أربع دوا- دو- آه، دوال أولها والسورة الأنفال براءة رعد وحج الثور نور عذابها القتال للكفار تلويه والحديد للتهريم ككوثر وقيل والإنسان ياسين ويونس فرقان والملك والتأسيس والرحمن أرأيت لم يكن مع التكاثر والأعلى بعد بل بلد بلد والفجر إخلاصها والعاديات فاتحة أو كررت ولا ولا آه، أو كررت ولا امتصاص الصالحة صالحه يتكلم الناظم هنا عن معرفة ما نزل من المك... من القرآن بالمكة وما نزل منه من المدنية من ال... بالمدينة بيتار للساسي لبيتك إلى سوى آه يا هرهدو abin da ya sauka a cikin qur'ani na makka da abin da ya sauka a cikin qur'ani na madina fa zakara huna an al-makki ma nazala qabla al-hijra a duk abin da aka ce wannan makiya shi wannan aya makiya shi ko wannan sura makiya shi ake makiyatul wahaya an gane to ya sauka ne kafin hijira daga makka zuwa madina duk suran da kaji an ce makiya shi to kafin a makka ta sauka kafin a yi hijira daga makka zuwa madina ko da an tafi makka ana maji bayan an yi hijira aka je makka a makka ayan ta sauka to ba makiya ba ce an riga an fito daga makka an koma madina saboda ka ta zama madaniya ce ana gane wani ana jin wani ba? Akar wa kallah. a namala والمدنية والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء أنزل بمكة أو بالمدينة والمدني آية آية da aka ce ma ko sura da aka ce maka madaniya ce ko aya ma nazala ba da hijira duk abin da ya sauka bayan hijira sawa'un dare ne anzala bi makka ya sauka a makka ne am bil madina ko a madina ne ma dama annahu anzala qawla hijrati fa huwa makkiya ma dama babu makawa duk lokacin da aya ya sauka kafin hijira to ko a makka ne ko a madina ne makkiya shi wa ma nazala ba hijira da abin da ya sauka kuma bayan hijira daga makka an hijira an baro makka shekara goma sha biyu daga makka an yi da aka yi a makka aya ba ta sauko ba sai bayan da aka tafi madina a cikin shekara goma ko shekara goma sha ɗaya ko inda sabani yake ko na tarihi a walau kana nuzulihi bi makka fa hiya madaniya ko da a makka ya sauka in dai an baro makka an yi hijira da manzon sallallahu alaihi wasallam an tafi madina to wannan to wannan amma wannan aya ko wannan sura din madaniya ce ba makiya ba ko da a dakin kaba ya sauka an gane ana ganewa jama'a na'am misalin mana zala bai makka wa madini misalin abin da ya sauka a makka amma madiniya ne za mu bada misali za a dan ba cewa da fixa summarizing karan karan auli ta'ala ya ayyuhan nas na'am
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم يا أيها الناس يا قوم متاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى Allah ta bata ce mun halicce ku maza dangin maza wa unsa da dangin mata wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu muka sanya ku yanki daban-daban yare daban-daban kabila daban-daban gurare daban-daban lita'arafu don ku sani inna akramakum inda layi a cikin ko inna akramakum inda layi a kiratu hasil wanda ya fi ku girma a wurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah ba mai shekaru ba ko ba mai furfura ba ba mai ilimi ba ko wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi kowa girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba daga fata ba sai wannan balarabe ne wannan bature ne ko wannan a bakin fata ne wannan bahaushe ne wannan bafulatani ne wannan gwagi ne wannan kaza wannan kaza a haka to dai ba shi bane Allah yake kallo a'a waye ku wani tsoron Allah shine wanda ya fi kowa girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka lallai ya kamata mu gane wannan to wannan aya nazalat bi makka ta sauka a makka yawmul fath ran da aka saka makkata a makka wannan ayan ta sauka ranan da aka saka makkata amma ayan madaniya ce ayan madina ce saboda ai sai da aka fita daga makka aka je madina sannan aka zo makka ta gagari al'umma ko sannan aka zo aka yi fatau makkata aka je aka bude makkar ko lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala daga yau haramun ne wani kafiri ne bautan gunki ya sake zuwa masallacin Ka'aba haramun to kaga an yi fatau makkata da aka yi fatau makkata a wannan ranar wannan ayan ta sauka to amma ayan ta sauka a makka amma kuma makiya bace madaniya ayan madina ne saboda an yi hijira tunda an yi hijira duk abin da ya sauko bayan hijira sunansa madaniya ba makiya ba an gane saboda haka ita wannan aya la zina amin ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafuna inna akramakum indallahi atqakum wannan ayan madaniya ce jidda ta sauka a makka ranar fito makka liya nazala ba da hijira saboda ta sauka bayan hijira wani sulha da misalin ta kauli ta'ala al-yawma na'am
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ta bata lace al-yawma a yau a yau din nan akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin na cika muku addini wannan ta sauka ran da aka manzala sallama ya ji wada'i ne a arfa ranan juma'a ko har wani bayahuje yake gaya wa sidna ibn al-khattab yana cewa wallahi damu ne aka ce yau an cika mana addini to wannan ranar da sai mai da shi ranar biki ranar murna ranar farin ciki sai su damu da ce eh haka ne ai ayan ta sauka ranar babban biki ne ranar arfa yaushe ne ranar arfa da Allah a'a ranar arfa mana ranar da aka yi arfa misali kaga in an soka arfa washe gari idi babban sallah ko su kuma ranan a makka da madina a ranan ranan menene ranan sallah ko sai kuma ya zama suna mu dace sai kuma ranan juma'a ne ranan juma'a kuma dama kamar daga bada babban ranan da ake hajjin talakawa ne da masakai aljumatu jumati kafaratu lima bainahuma ko kuma aljumatu hajjul fuqara'i wal masakin ko saboda haka yace to ai ranar farin ciki ne ranar idi ne kuma ranar juma'a ne mai tuwa da duk sati ba duk shekara ba duk sati sai mun farin ciki wannan sai da murbil khadaji kaji mazaji mutanen annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala yace yau na cika muku addini yau na cika muku addini malamai sai suka yi ta magana to me ake nufi da wannan sai na baka ne sai ai manzon sallama ne zai wafaci tunda al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu mai mazalla yazo yi addinin Allah yazo bai rasul da kuma zai koma ga Allah tabaraka taala to anan wannan aya lallai tana da buƙatuwan a buɗe ta a warware ta da kyau saboda akwai 'yan bana bakwai da suke wa ƙur'ani hawan takahai ko kuma son zuciya wannan aya sai a sha maka a ce wai wannan aya ta hana maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai kuma sai suka ce kaba dalili ai wannan ma aya ne na kafa maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai an ce suna murya ce ranar farin ciki ne ko to a gurin maulidi ne ake yace farin cikin samuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to me yake yace wannan ma ya isa da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan to wai daga wannan aya wata aya bata ƙara sauka ba ne da mutum zai faɗi wannan to idan mutum ya ce daga wannan aya ba a ƙara sauka da kuma jahili ne saboda iza ja'a ta sauka a bayan bayan ta sura ɗin gurungum saboda da saukan iza ja'a na sunan wal sutul fat ko iza ja'a sunan wal sutul na sunan fat sutul na suke ko ta sauka tsakanin saukarta da wafatin annabi sallama kwana 80 ne kwana 80 tsakaninta da wafatin annabi Muhammadu shoyi da yawa da yawa da suka sauka bayan wannan ma'ana hukunci daga yau hukunci an gama hukunci daga yau hukunci rai ya ƙare no any argument again an gama yanzu daga yanzu no any argument ba wani jayayya ba wani kaza a an gama hukuncin da za a saukar in wane ya kaza hukuncinsa kaza in mutum ya kaza hukuncinsa kaza an gama نزلت في أجهة الوضاء تاسو كأجهة الوداء an fahimta ko an gane jama'a saboda haka ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ba wai aya bace wanda take magana cewa daga wannan babu wani abu da za a kawo cikin addini a ba haka ba lallai sun saba nan ba a wannan fahimta duk wanda ya wannan fahimta ne eh ba haka bane ba abinda aya yake magana ba kenan sura aya yana magana kan hukunci ne an gama hukunci so kuma bai hana a ce idan a a watan azumi ya kama ka zo ka yi tahajjudi ko ka yi tahajjud daga goma ƙarshe duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi itikafi yayi bai yi tahajjud ba ko bai hada ba saboda ijtihadi ne ina faɗan wannan magana ko ce muna faɗa da yawa irin babu inda aka ce ijtihadi babu shi amma kuma sallah nafila ne sai mu ce nafila ka ce yayi aramu qur'ani ake karantawa a soke daga bakar sai ka ce babu kyau amma bid'a ne saboda annabi Muhammadu ne ba duk abinda annabi bai bid'a sunansa ko na cin abinci ne abinci ka ci abinci fiye da yadda annabi sallama yake ci kayi bidiya ai akwai cin abincin bidiya akwai na haramun ba ko ka ci abinci wuce loma uku bidiya ne kalle kuwa da ta mamaki ko sai da Aisha ta faɗa da ta awwal ma bidiya bar Rasul sallallahu alaihi wasallam bidiya asubu min al-ta'am farkon bidiyan da aka fara bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a ci abinci a koshi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ci dan daidai da mutum ya ciro wata rana wani sahabi ya zo ya samu annabi Muhammad ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni ne ina cin abinci sai nayi loma ɗaya sai na manta ban yi bismillah ba annabi sallallahu alaihi ya ce to sai kai bismillah bismillah ala awwalihi wa akhirihi ko sai kai loma na biyu din ko ga muke loma na biyu sai ta sallama sai dai loma na biyu sai ban tuna ba ne ci abinci sai ni bai sanan na tuna sannan kai bismillah sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai bismillah ne bismillah ala awwali wa akhiri sai kai sallallahu alaihi wasallam zai ne roba uku sannan na tuna ba yi bismillah ba ya zan ya annabi tar roba nawa da kace daga muka koshi to da Allah yanzu haka muke duka mu da mu da soyayya duka haka muke kowa sai ya cika cikin sanan ga mutum yana da awan sunna da timbinsa haka ya ce yana sunnan manzan Allah duk da wani halitta ne wani kuma wallahi ya ci ne ya yi keɓa in yi mace gare gara ta karɓa ko in bai bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam saboda ashe lallai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yau duk mutum da yana maka da sunna suna ce to ba uku manzon Allah yake ce kai ma haka kwana sittin aka yi gidan manzon sallama ba a ɗaura tukunya ba a gidansa babu wuta a maɗabbaka amma kuma ga sai yana kyautar raƙumi ɗari uku sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan yu'li bila yakhafu faqatan mun sallama yana ba da kyautar da ba ya tsoron talauci wannan balarabe yace wallahi duk duniya ba zai iya baka wannan kyautar sai Allah annabi ne kadai sai ta ya kaumi asalmu mutane na ku musulunta ga annabi yana ba da kyautar da wanda ba wanda yake ba da irin wannan kyautar sai Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi Muhammadu wa mannu wala mannu wa safnu wala atbu inji to alfazaji ko me kyauta ne ba tare da gorantawa ba tare da ruwa ba zai baka ka zo gobe ya baka jibi ka dawo an ji ba baka dawo ya ta baka annabi bare sai dazu ba na baka ba sallallahu alaihi wa sallam saboda ka ashe sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam gurin cin abinci to mutum ya ci loma uku ruwa ya dan kurba dan daidai a a a da yake cewa kurba uku ya haɗiye shi kuma na sunna ba yana in ya daga in aka sha ruwa wani fa in ya daga ruwan sanyi haka na mistaji ko siwe ko me ko ko faro ko na abu in ya daga wallahi sai ya ga karshen shi sai sauke kwat irin rushe ruwa ne haka manzalar sulama kuma ya kwada da za a sha ruwa ko a sha ruwa kar ana haɗiyarsa kwat in ana haɗiya da ƙarfi to basir yana nan ciwon huhu yana nan ciwon hanta na nan don wannan kwat ɗin yana hura iska ne wa huhunka in ya hura iska kuma sai yana yana girma mana girma sai basir ya kama mutum sai ka zo salisu ya tama yanka ma kuɗi Allah ya datar da mu. A saboda haka al-yawma akmaltu lakum ba tana nufin babu wani abu da za a yi na ijtihadi bane. Allah ya faɗa a Qur'ani wala sunna jahadu fila fila lana hadiyannahum subulana. Ko saboda haka ku yi ijtihadi. Ha shi sallan tarawih da muke yanzu dinnan manzo sallama raka'a nawa ne? Raka'a takwas ne. bai taba yin raka'a goma ba mu kuma goma muke ko ba ga wani raka'a takwas manzon Allah yake in ya raka'a hudu ya zauna ya sallama in ya raka'a hudu baya zama ma a raka'a nabi yayi irin wannan sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan aka yi wani sai duk zamu shiga wuta sai ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tafi daga Madina ya tafi Makka sai ya ga sauran sahabbai wanda suke Makka idan suka yi raka'a biyu sai su je su yi dawafi a Ka'aba sai su dawo su yi raka'a biyu haka suke yi sai gama yace a a to tunda mu ba mu da Ka'aba a Madina sai suka mai da raka'o'in ashirin yana sallar raka'a suka kowa suna sallar raka'a ashirin a Madina manzon Allah bayan wafatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sai a jajjefa su a wuta tunda an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina ashe ba haka bane shi karatu yana da masu shi a yi hakuri a je gurin masu shi su baka sai ka ɗauka ha da Allah yanzu zaka fara tuka mashin ko ba akwai maka da ake tukawa ba baka taba gani baka ce tun da aka tuka taba gani da wani yana tuka mashin ba baka taba buga mashin sai a ce hauka buga ka ta ina zaka buga baka san da ake bugawa ba baka san da aka danna ba baka san da aka murda ba to sai qur'ani ne za a masa hawan kawara sai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum in ya je ya sha shayin sai ya koshi ko sai zo ya zama da kansa malami a'a sai ba wasu suna zuwa Madina fa suna zuwa ne su sha shayi su dawo ba karatu suke zuwa su sai ka tafi wajen ka je kai karatun ka dawo kana biyawa ka ji muna gyara maka larabci ba alfahari bane zauna gaban malami ka gani ko al-ilmu fi suduri rijali ilimi yana kirjin mazaje ne kana cin salatul fati da gaske kuma kana karatu ga malami wani yazo ya ce ma wai yayi ne sakakken ƙarya ne wallahi wallahi ta saki aunawa ina ganin da aka biya maka karatun baka je ka bi shi bane kuma baka cin salatul fati da kai ka rike annabi sai ga kokoran kaga salatul fati yana bude kokoran fiye da dinke ki tunani wannan na baku saboda annabi Muhammadu sallallahu in karatu ko da na boko ne ko jarabawa za ka kaga abin zai ma tauri da daddare ka tashi kasa tafati 100 gani billahi allazi la ilaha illa huwa kai sai duka ka kai kana yi amma kar ka je fa kai tilatul fati ka kwanta kawai a je rubutun ka ce bai na san ba bai na rubuta ba wani sa saurara kawai ni ka gari ya kake in an yi izawa ka hada a hada da mene da iza kafa ko ba ka wani saboda haka sahabbai sai suka koma suna yin a madina suna yin rasa'a a ashirin wasu ma aka je wasu na talatin ma suke yi duka wannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallan juma'a so biyu bayan manzon Allah ne a zamanin sayyidina Usman aka fare shi ma zai tafi wutan kenan tunda an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atimma kullu ya kawo wani abu sabo kenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ai kiran sallah guda biyu na juma'a ba yanzu da mu da su wa'in ta din kowa ba yana yi ba akwai wanda baya yi akwai musulman da ba su kiran sallan juma'a biyu babu saboda haka shi addini ana son mutum ya fahimci shi da kyau kar ya masa a dirami kiya ko haka hausa suke cewa Allah ya datar da mu Allah ya ba mu dacewa a alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati ni'mati ubangiji tabaraka ta'ala ya ce a yau na cika muku addini yau din nan na cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati dukkan ni'ima ta yau na gama muku ita dukkan wata ni'ima an cika maka an gama so in ka ga mutum ya shiga cikin wani abubuwa sun hale masa ya kama Allah ya gani in ka kama Allah sai ga abubuwan suna tafiya ko sai ga an yi kaza an ma kaza an yi kaza an yi kaza kana zaune ka rike annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma a kama sana'a mutum zai sha mamakin irin tafiyar da zai ko kan ka zauna kanka ce ai mu na Allah ne in kama Allah zai Allah zai Allah zai a kujeran ka bata kai nan ba in ta kai wannan kujeran wallahi kafin ka faɗa yayi kafin abin ya zo a zuciyarka kafin ya damfara Allah ya maka Allah ya ba mu dacewa yace kuma wa lakum al-islam dinan na yadda maku addinin musulunci shine addini duk wani addinin da ba musulunci ba ana dai tsalle tsalle ne kawai addinin musulunci shine addini haka Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu dace wannan sura ce hadithul wada ta su hadithul wadai ah wa misal ma nazala bil madina fa hiya makkiyya misalin awwal suka sauka a madina ah amma makka ne amma suror makka ne akwai suror mutanati ta sauka a madina muqadibatu ahli makka amma tana magana da mutanen makka ne kaga a madina ta sauka amma tana magana ne da mutanen makka saboda haka sutul mumtahanati makiya ce wa ba'da haza bayan wannan a ta'rifu shar yasib min as-suwar ma nazala bil madina wa lam yata'arrad lima nazala bi makkah لأنك بمعرفة ما نزل بالمدينة تعرف أن الباقي نزل بمكة. آه بايا wannan in ka san wa'annan surora din ka gane abin da ya sauko a Madina zai nuna maka sauran sun sauka a makka in dai ka san na madina ka san surorin duka ko ka san abubuwan da suka to duka sauran madaniya ne ai makkiya ce eh li'annaka cewa kai bi ma'rifati ma nazala bil madina ta'rifu anna anna al baqi nazala bi makka sanin surori da ayoyin suka sauka a makka a madina to ya ishe ka ka gane sauran na makka ne wa zakara anna suwar al arba'a tawal a ambaci surori masu tsayi wanda suka sauka akwai suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul maida dukkan su yana madaniya suratul anfal suratul tauba da suratul ra'd suratul hajj suratul nur suratul azab suratul qital ko a duka suratul muhammad ko suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya biyo irin sotul kitali da wasunsu da sotul fatih sotul hujurat sotul hadid duka wa'annan dukkansu gaba ɗaya abubuwa ne suka sauka a ina a madinatul munawwara madina manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan akwai suratul tahrim da misalin wannan suratul mujadala suratul hashr suratul mumtahanat suratul safi suratul juma'a suratul munafiqin ko suratul tagaba suratul la suratul tahrim duka wayannan suna daga cikin suratul surorin da suka sauka a Madina haka nan suratul qiyamati ko la kusan da yawmul qiyama suratul qadr suratul zilzali suratul nasr suratul muawwid da falaki suratul falaq suratul nas da suratul kautsar duka wa'annan na madina ne duka wa'annan surorin na madina ne ba na makka bane an gane a malamai amma da aka cikin sabani kabon da aka farfara wasu daga ciki shin wa'annan makka ne ko madina akwai wanda kuma babu saɓani ittifaqan kamar suratul insan da suratul yasin da suratul sad da suratul yunus da suratul ma'un da suratul bayyina ko sai lam yaku ko suratul insan har ta insan kenan sura shine sai ko ana kina sanar musu asar musu suratul sad wa qul zikr suratul yunus ara'ayta zikr zikr suratul suratul ma'un kenan suratul bayyina lam tunzika kafaru suratul takasur da sabbi isma rabbika al'ala wasu sai wala sabbi isma rabbika al'ali ba ali bane ko a wala ba ali bane sabbi isma rabbika al'ala ne ka bude qur'ani ka nawar sabbi amma da yau suna karantawa a ali sai sun ji bi karshen le le le le le ba ya mala bane Allah ya sa mu dace to malamai sun sabani akan wa'annan صوت البلد صوت الفجر إخلاص ko sutul ajiyati da ita kanta suratul fatiha din ita ma an yi sabani wa qila al fatihatu annaha min qabilatin min qabilin ma taqarrara nuzulaha nazala bi marratan makka wa marratan al madina suka ce a ita fatiha ta sauka sau biyu ta sauka a makka ta sauka a madina saboda girman ta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to duka wannan ma'ana wayannan wayannan su ne waɗanda malamai suka yi saɓani a kansu wakila aka ce nisfa inna nisfa nazala bi makka wa nisfa bil madina wasu ka ce a ai ita suratul fatiha rabinta ta sauka a makka rabinta kuma ta sauka a madina wasu malamai suka ce a ba haka ba ai manzala sallallahu alaihi ya ce la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanta Fatiha ba saboda haka daga Makka aka fara sallah an ana karanta rabin ta ne kenan sai ayi sallah sai a ba ba haka bane Fatiha ta sauka a Makka ne in ma ta ƙara sauka a Madina to nazarar maratai ta sauka so ne ba maganar wai rabin ta a Makka rabin ta a Madina bai ce ba haka bane wasu kuma sun tafi cewa haka ne saboda wannan ikhtilafu ummati rahmatin ne sabanin al'umma na rahama ne in ji manzon Allah sallama ba saɓani irin namu ne yanzu ba in na ga fahimta na gari da wani ba sai in ce wani ai kaza ne wani ai kaza ne mushriki ne dan bid'a ne kaza kaza kaza ne ko wannan ba daidai bane ba shine ikhtilafu ummati rahmatu da manzo sallama ya faɗa ba sura ta lalle kar wani ya maka wani wani ya ce maka ai manzo sallama ya ce sabanin da muke yi rahama ne ba rahama bane na zagi zagi Allah ya sa mu dace ah ولا ذاكر الناظم بقوله ولا انتصاف صالحة شسامي صار لكافي يكتوى ولا انتصال صالحة صالحة وبعدهم يخرج بالنساء والرعد والحج الحديد التاء وجمعة وسورة القتال ما قدر وسورة الزلزال والصف والقيام التغاب والمعوذتان من قبيل المدني وكم بها أي ترى مكي مكية كما بغيرها ترى مدني كما بكل شبح غيره يحل وما إلى معل غيره حمل حمل ذكر في هذا الأبيات أن العلماء من من أخرج سورة النساء والرعد والحج والحديث والجمعة والقتال والقدر والزلزال والصف والقيال والتغابن والمعوذتين من قبيل المدني وجعلها min al-makki wasu daga cikin malamai sun ce da suratul nisa'i da suratul ra'adi da suratul hajji da suratul da suratul juma'a da suratul qital a da suratul qadri da suratul zilzali da suratul safi da suratul qiyami qiyamati da suratul tagabul da suratul alaq da suratul nas ma'awwazatain kenan falaki da nas ko ai dama ayoyin madine da madina ne suka sauka ‘yan madina ne wa ja'alahu min al-makki sai suka sanya su a'a sun zama ayoyin madina ne ko surorin madina surorin madina ثم ذكر ايضا ان كثيرا ما يقع ان تشمل سوره المدنيه ايه المكيه sannan suka ambata da yawa daɗa har yanzu da yawa daga cikin abubuwan da suka ɗauki abubuwan madina abubuwan da suka faru a madina sai suka mai da su ayoyi ne na makka wabil aksi da kuma kishin haka ai anna kullu naw'in min al makki wal madani minhu ayatul mustasnahu sha aka san haka da yawa daga cikin wasu ayoyin makka da ayoyin madina za ga suna cikin sura ɗaya wannan ta sauka kaza wannan ta sauka kaza wannan kaza wannan kaza ko fasatul arafi makiya masalan mislu masalan illa aya kaga suratul araf gaba ɗayanta suran makka ne amma akwai aya wanda ba na makka ba ita wannan ayar a madina ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan jibrilu ya zo min ba na gane bambancin tsakanin sura da sura sai yayi bismillah in na ji yayi bismillah to tsakanin sura da sura kenan wannan aya na suratul arafi wanda ayan madina ne amma ita suran suran makka ce ita ce was'alhu na'am
وسألهم على القرية التي كانت حاربة حضرة البهر حاربة البحر إذ يدعون إذ يأبون إذ يعدون في السبت نعم wannan ayar da take cikin was'alhum an alqaryati allati qala hadirat al-bahr idh ya'duna fi sabt wannan aya ayan makka ne amma suran suran madina ne an gane ko cikin suratul anfali ma ita ma madaniya ce akwai aya ɗaya a cikin suratul anfali wanda ita ma a makiya ce kaga wancan makiya ce amma ga suran aya ɗaya na madina a cikinta an gane ko na'am وإذ يمكرك بك الذين كفروا cikin suratul anfali suratul anfali mun faɗa suratul menene sura madaniya ne إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك na'am a saki dawowa ne ban bacci yake ji ne
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك aw yaqtuluka أو يقتلوك أو يخرجوك
Mm, na'am mun yi sabar da idan kuru yake wa idan kuru ka bikal ladina kafaru yasbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wannan aya makiyya ce amma suran gaba ɗayansa madaniyya ce to da ka sai mu wadata nan ko a wa alal umum fal ayatul makiyya gaba ɗaya umum in an hada abubuwan gaba ɗaya ayoyin makka suratul madaniya a cikin surorin madina ayoyin da suke na makka ne amma suran suna cikin suratul suran da ta zama madaniya ayoyin makka ba su da yawa shi wa aksuhu kafiran fil qur'an akasin su suna da yawa a cikin qur'ani akasin haka din suna da yawa a Qur'ani wa kama taqawul ayatul madaniyya fi suratul makkiyya kamar yadda ayoyin madina suke cikin suroran makka wasu kazalika ya qauma yashbihu tanzilul madani fi suratul makkiyya akasinsa yana zuwa yana kamar ceceniya yana saukowa a cikin makka ai a madina kuma a cikin suran makka Allah tabaraka ta'ala ya kike mu ya ba mu lafiyar zaman lafiya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko mu karasa ne so sai mu tashi akan bawab da ya harifu biha al-makki wa madini ko aka sun wannan akwai misalin misalin suratul najmi kaga suratul najmi makiyatul wahaya ne ko makiyash amma kuma ga akasinsa a nan Allah zai yi libuna kaba'ira kaba'ira al-ismi wannan wannan suran najmi din nan makiya ce amma kuma wannan fa innal fawahisha kullu dhanbin fihi haddun wa qaba'ir kullu dhanbin aqabahu an-nar wal laban ma bayna al-hadaini من الذنوب ولم يكن بمكة حد ولا نهو ولا نهو kaga wannan aya tana magana ne akan a alfasha wa'inda suke yin laifuffuka na alfasha kamar zunubi na haddi na kaba'ir na zunubi wanda za a ba mutum ukuba da wuta da ƙananan laifuffuka da za a sa mutum a cikin wutan jahannama da sauransu na zunubai amin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga a makka babu wannan hukuncin babu wannan a makka ba wani magana hukuncin haddi a makka wannan duka makiya madani a madina ne aka saukar da wannan abuwa wa misalu ma yasihu tanzilul makki fi suratul madini kuma misalin abin da ya sauka a makka amma a cikin surar madina ne kauli ta'ala Allah inda Allah tabaraka wa ta'ala fi suratul anfal yana cewa a sutul anfali kuma mun san madaniya ne ko mun faɗa baya ba na wai zu qalu wai zu qala allahumma wai zu qalu allah wai zu qalu allahumma hakka
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء a wi'tina bi azabin alim wannan aya a kafirai sun yi wasu maganganu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka gaya wa ubangijinka in dai da gaske ne in dai da gaske ne akwai Allah to mun ba mu da shi ba da ba da shi ba to ka gaya wa ubangijin ya yi mana ruwan duwatsu daga sama ko ya kawo mana azaba mai raɗaɗi da gaggawa wannan annaba fa ake gaya ma wannan to kai dan kai wa'azi ba abu ba dole sai ka hada mu ne ai in za ka yi ka samu mutum ɗaya shirya to ka wadata maza salama ya ce wa sayyidina ali la ayyahdi Allahu bika rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am ko mutum ɗaya shirya dalilin maganarka ko da mai wa'azin ka ko da mai tunatarwa ka nasiya ya fi a tara ma garken jajayen rakuma ya fi maka komai saka Allah tabaraka ya sa wasu shi ya ta hannun mu albarka manzo Allah kazalika aidan yahmilu ma nazala bi mahallin ila ghairi mahallin haka nan kuma yana daukan abubuwan da suka sauka daga wannan guri zuwa wannan guri daga wannan guri zuwa wannan guri wa misalu ma umila min al-madina ila makka qawli ta'ala misalin abin da aka dauko a daga makka madina zuwa makka shine Allah yake kira sallaka alaihi shahr al-harami da talin shi na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sallaka alaihi shahr al-harami da talin shi qadir a wannan aya ita ma daga madina ne suna tambayar manzon Allah ne sallallahu alaihi daga madina ne za a tafi makka akan yaƙi a shaharul haram shaharul haram ubangiji tabaraka ta'ala ce ba kyau kul fihi ma ismun kabir wa mana kul fihi ma ismun akwai zunubi a ciki salatu kabir abu ne kabir ne ne abu ne laifi ne mai girma to ka ba a yaƙi a wannan to wannan kaga daga makka ne za a tafi madina ko misal ma humila min al makka min makka ila madina so to yusuf in talaqa biha awf bin afq fi thamaniyati alladhina qaddamu ala rasul sallallahu makka fa arada alaihim islam fa aslamu wa huwa awwalu man aslama min al ansar araha ala ahli al madina fi bani ذريق فأسلم بيوت من الأنصار يومئذ misalin abubuwan da na makka ne an ɗauko su daga makka ne zuwa madina so ta yusuf tana daga ciki lokacin da auku bin afku ya daga cikin mutane takwas wa'inda suka tafi madina a makka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka bijira masa da musulunci suka musulunta farkon wanda ya musulunta su ne farkon mutanen da suka musulunta daga cikin mutanen Madina Madina su ne ansar kenan aka karanta a karanta ma mutanen Madina ya karanta mutanen Madina wannan a Sotu Yusufa a gurin Banu Zariqin mutane da yawa daga cikin gidajensu suka musulunta gidajen mutanen madina an tsarawa kenan a wannan lokaci a wannan rana saboda ne saboda an karanta masu abin da bai sani kuma wasu daga cikin sun ji labarin annabi yusufa da sauransu suka ji an karanta masu ai gashi gashi gashi ya zo a qur'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka yi bayani ga abin da aka yi bayani to a takaice dai abin da ake so a nosar da mu akai shine ku gane wannan aya makka ne a makka ya sauka amma an yi hijira daga makka an koma madina saboda haka ayar madaniya ce tana cikin madaniya ce amma tana cikin suran makka idan aya ta sauko a madina kafin a yi hijira ne saboda haka ayar makiya ce an gane shi ne yawancin abin da muka summarize ne muka fitar da shi da kuma abubuwan da ya kamata lallai mai tasiri ya san su saboda gudun ya fada banna ya ta kawo ayoyin da ya zama nasu ne an riga an shafe hukuncin su ya ta sa masa hukunci ya ɗora mutane a kai wannan ba shi bane saboda haka lallai ana buƙatar mutum sai lugha arabiya kuma ya tara ilimin wanda muka faɗa baya san ilimin nahawu balaga mantiki arudi ya san lugha tafsiri fiqh duka ya san wa'annan ya san ilmul bayan ko duka ya tara wa'annan har har ilmul abin da ake so ana so mutum ya samu ilimin hisabi ilmul hisab yana da kyau ka san kai tasiri lalle yana da kyau Allah ya datar da mu Allah ya kara masa annabi Muhammadu Allah ya samu cika da imani wa'annan bayan Allah da suka kawo mana kasa yanzu Allah ya saka musu da khairi Allah ya biya su shi ne gidan nasu ɗan sandan mafal babban mafal ɗan Allah ya saka masa alkhairi shi kuma wanda da muka zo da shi anan ya tuna da mu Allah ya saka masa alkhairi Allah ya yi abin alkhairi ya yi kyauta sosai Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya masa bukatun nasa ne gidansa su ma Allah ya biya masa bukatun su da ba su kauce da shi ba kasan Najeriya ya kauce da abu wani abu ne tunda ba bibiya zai an kawo ko Allah ya saka masa khairi ya ƙara masa imani da cika alƙawari alhamdulillah ka san idan haske ya zo guri to haka za ka gudare suna ta haskaka tunda aka fara aikin nan na faɗa jiya kamar da wasa ko aka tsaya a kai wayanda suka yi wannan tunani Allah ya saka masa khairi kaga dai kullum ana ƙara ci gaba ne wata rana ma juma'a za a ci albarka na muhammadu sallallahu alaihi wasallam insha Allah Allah ya sa mu dashi sai zai zama masallacin juma'a ne babba a tsarin ginin Abuja ma ko shi Allah a gurin sa wani abu ne ko ana ganin ba zai ba wurin Allah ba to ba zai yi ba da gudu ba kuwa saboda haka Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya saka musu alkhairi ya biya musu bukatun zai da fadi albarkan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya sare mana ya nufa mana ya agaza mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin da suka bayar wanda za a cikin ruwa shirin ko wanda za a ce tabarni Allah ya saka musu alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a gani za a yi shi ko eh tunda muna da wadatar wannan za mu san dai abin da ya kamata a yi kuma za a gaya wa jama'a abin da aka yi shi Allah ya samu dace Allah ya ƙara masa son annabi fatiha da suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مولي لما قدرت ولا ينفع ذو الجد منك الجد الحمد لله الذي هدانا لهذا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين